na'am bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi alazim alhamdulillah za mu ci gaba da karatun mu na sahihul bukhari muna cikin kitabul aidain za mu tashi babu mau'izatul imamin nisa a yawmal eid
حدثني اسحاق بن ابراهيم بن مسكين قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني علاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول yace to in ji Abu bin Abi Rabah yace naji Jabiru dan Abdullahi al-Ansari yana cewa
نعم قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتن yace shugaba sallallahu alaihi wasallama ya miƙe a ranar karamar sallah فصلى yi sallah فبدا بالصلاه ya fara yin sallah ثم خطب sannan ya hudu ba فلما فرغ نزل yayin da ya ƙare hudu ba kuma sai ya sauko da kan mumbari
فاتى النساء sai ya zo inda mata suke da yake mata suna daga can baya
فذكرهن yi musu wa'azi وهو يتوكل على يد بلال alhalin shugaba sallallahu alaihi wasallam yana mai dogara da hannunsa akan kafadar bi- akan hannun bila وبلال باسط ثوبه yace a فيه shi- النساء i- الصدقة shi kuma bila yana mai shimfiɗa tufafinsa mata suna jihu sadaka a cikin tufafin yana cewa yadda zai cewa ta saddakana mazala da ya jiyo gurin mata sai ya ce ta saddakana yawa ku yi- ku yi sadaka
قلت يا أدائم sai na ce da ada'u زكاة يوم الفطر to zakar da suke bayarwa zaka- zakata ce yawon zakata ta fidda kai قال لا sai ya ce a'a ولكن صدقة يتصدق به kawai dai sadaka ce suke yi a wannan lokacin da aka umarce su da yin sadaka
تلقيه فسخها suna jeho awarwaransu ta mace tana jeho awarwaranta ويلقينا suna jefo shi
قلت أترى حقا على الإمام ذلك to ويذكره yanzu kana ganin haƙƙi ne akan shi sarki ko kwa liman shi ma wannan ya zo gurin mata ya ya faɗakar da su ya musu wa'azi قال إنه لحق ya ce abu ne matabbaci gare su a kansu وما لهم لا يفعلون me yasa ba za su aikata ba
قال ابن جريج ibnu jurayjin ya ce وأخبرني الحسن بن مسلم alhassan ibn musulmin ya bani labari بن عباس yawwa an dawisin ne ko عن داوود yawwa ga da- daga dawisu dan kaisana daga ibnu abbas eh عن داوود عن بن دا- عباس yawwa shine magana daga dawus ibnu kaisana daga abdullahi dan abbas
رضي الله عنهما na'am قال yace شهدت الكدرة مع النبي صلى الله yake cewa na halarci karamar sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وأبي بكر da وعمر da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman رضي الله عنهم Allah ya kare yadda a gare su يصلونها قبل الخطبة dukkanin suna yin sallar idi suna sallatar ta qabla al-khutbati kafin huduba
ثم يخطب بعد sannan bayan nan bayan sallah kuma sai ai huduba ya huduba
خرج النبي صلى الله عليه وسلم in ji ibn abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya fito فأني أنظر إليه حين يجلس بيده ya ce kai ka ce ni ina kallonsa a halin da yake zaunar da su biyadiyi yana mai ishara da hannunsa cewa sahabbansa su zauna
ثم أقبل يشكرهم ya ce ساءة النساء sannan sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya haɗu kuma yana keta sahunsu ba aka yi sallah mazala ya ringa keta sahu har sai da ya zo inda mata suke ma'ahu bilalin a halin akwai bila a tare da shi قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على آية to sai manzo Allah ya karanta wannan a- ayar ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka al-aya
ثم قال حين فرغ منها sannan sai ya ce yayin da ya ƙari karanta wannan ayar أنتن على ذلك yanzu shin ku kuna kan haka
قالت امرأة منهن sai ya wuce sai wata mace daga cikin su tace
لم يجبه غيرها
wanda watanta daga cikin su bai bata amsa ba نعم haka ne ya rasulullah لا يدري حسن المرية to shi Hassan bin Muslimi bai san cewa wannan macen kowace ce ba
قال yace tasaddaƙana manzo sai aka yace to ku yi sadaka aka ce ku yi sadaka
kuma sada bilalin sauran manzo shi sai bila ya shimfida tufafinsa sun maƙala sannan yace alumma da kunna fida wa abi wa ummi bila ce to ku kawo ku kawo abin sadaka ina mai fansa ina mai fansar raina da ku da babana da mahaifina da ku
ويلقين الفتاة والخواتم في سور جبال da haka sai suka dinga jihu wato awarwarinsu da ɗan kunninsu suna jihu shi a cikin tufafin bila haka suka dinga yi ana ce sahabbai kenan in an ce sai abu a lokacin suke yi yawa kaga to ana cewa sadaka da ta ciro awarwaranta ta watso wannan ya ciro wannan dinsa haka suka dinga watso suka dinga jefowa
قال عبد الرزاق abdurrazzaq yace
فتقوا الخواتم الإمام yake ce في الجاهلية yake ce abin da ake da ya ce alfataha din nan fatahu din nan wato shine kamar zobana ko awarwarai wanda suka manya-manya da ya zama suna amfani da shi a jahiliya
باب haza babun إذا لم يكن لهذه الباب في الإيه idan mace bata da mayafin da za ta rufe jikinta a ranar idi
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بن سيرين بن سيرين قالت كنا نمنع جوارنا أن يخرجن يوم الإيه in ji hafsatu isirina take cewa mun kasance muna hana matanmu wato su fita a ranar idi
فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خالد sai wata mace ta zo a nan basara ta sauka a cikin ka- wato ganuwan nan ta bani khalaf
فأتيت in ji hafsatu isirin ta ce sai na zo mata
فحدثت أن زوج أختها تنام عن النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة ice sai ta zantar cewa mijin yar uwarta ya yi yaƙi da shugaba sallallahu alaihi wasallama hayi su goma sha biyu
فكانت أختها معه في ست غزوات kuma ta ce yar uwan nan tata tana tare da mijinta a cikin da suke yaƙi tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin yaƙuna guda shida فقالت ta ce وكنا نقوم مع ال- على المرضى ونداول ta ce الكلمات to mun kasance muna tsayawa in ji ta yan uwar ta- take faɗa ita yar uwar tata a wannan lokacin su suke tsayawa akan wanda suke marasa lafiya kuma su suke wanda aka yi wa miki magani yawa su su irin nas din nan so su suke zauna ba haka um, nusaiba ce yawa umma diya su suke tsaya wanda ya zama an masa rauni sai su treatment ɗinsa haka suke yi
فقالت يا رسول الله don haka ita wannan ta ce a ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam لا إهدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج ya ce shin akwai laifi ga ɗayanmu idan ba ta da mayafin da ta rufe jikinta ya zama ba ta fita zuwa idi ba
فقال لتلبسها سالبتها من جلبابها ya ce a yar uwarta ta sa ta sa mata eh, ta sh- ta fatar da ita wato daga mayafin nata فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين su mata su halarci gurare na alhairi da kuma guraren kira na musulmai kamar wajejen sallah kamar salatul istisqa'i kamar sallar roƙon ruwa kamar abubuwa na alheri kamar irin taraka da muke na maulidi duk mata sai su halarta yawa to amma halartar tasu ya zama akwai tsari kamar yadda kaga ko da a wajen sallar idi nan da suke fitowa kaga suna tsayawa a can baya ne ba wasu haɗu da maza ba su shafuɗa ga maza yawa in ya zo mun kuma za a zo su shakuɗa da maza to ka kuma an samu to shi ma nan wannan da ya ce su halartu abubuwa na alkhairi majalisai na alkhairi kaga nan shi matsala ne yake cewa kamar irin saurara sha'anin ilimi irin gaida mara lafiya irin wasu abubuwa taro na zumunci duk mata sai su halarta yawa to amma in je ya zama su mata su zama suna kasu zama sun cakuɗa da da maza ko da gurin molidi musamman yanzu abin da yake fuskanto mu kenan ko kada ya zama an zo gurin molidi kuma ya zama maza ana an cakuɗa da mata yawa ana haɗe an cakuɗa an gauraya wannan bai dace ba wannan bai yi ba yawa mata su zauna can wajensu daban maza kuma suna zaman suna zaman su wajen kamar a wazifa ne kaga shi ma ba a haɗu ba a yadda a cakuɗa maza da mata gurin yin wazifa ba zauna can a cikin gida in za su jiyo su ji in ba su jiyo ba su yi nasu kowace ta nata ita kadai shine
قالت حفصة hafsatu yar sirina ta ce فلما قدمت أم عدية to yayin da ita wannan ta ban labari daga yar uwarta to yayin da ita ummu adiya ta zo أتيتها sai na zo mata فسألتها sai na tambaye ta أسمعت في كذا
to shin أن يأذي to shi- shin kin ji abu kaza abu kaza abu abu kaza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace iya haka ne bi abi ina san san manzon Allah da babana
وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي ita kuma umma iya ya karanta ta ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face ta ce ina fansansa da mahaifina ma'ana zan iya ba da mahaifina in fanshi manzon Allah in ba da ran mahaifina
قال yace لتخرج العواتق ذوات الحدود yace mata wanda suka manyan mata ma'abuta cikin sutura matan da ake kullun su su ma su fito a ranar idi أو قال العواتق وذوات الحدود ko kuma ya faɗa ne ya ce da adafi al'awatuku wa zawatul hudur شك أيوب to shi ayyubu sahata yani shi yake yake yake kokonto akan wannan والهوية yace har masu al'ada ma wa matan da ba su sallah su ma su fito a ranar idi ويعتدي الهوية المصلى to amma su alhuyyadu wanda suke su masu al'ada su nisanci gurin da ake sallar idi ولتحدنا الخير Ta- ودعوة المؤمن su halarci gurare na alheri wadda a wata da wajen da ake kira na mumine tarurruka na mumine duk mata sai su halarta sai dai in ya zamo akwai wata illa a cikin halartar nasu to wannan ne sai a bari ko kaga sai da aisha abin da take faɗa kenan take cewa da ci da law alima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ahdathan nisa'u da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san abin da mata suka farar da shi da ya hana su zuwa masallaci yawwa aka ce kamar yadda aka hana matan banu isra'ila yawwa to shine na'am
قالت tace فقلت لها آي الهوية
shine tace قالت نعم yanzu hadda mai al'ada tace na'am alaysa قلت lahu لها إذ تشهد عرفات yanzu mace mai al'ada ba tana halarta arfa ba وتشهد كذا وتشهد tana halarta gurare kaza guri kaza bugiri kaza na addini duk da su muzdalifa duk tana halarta ba نعم.
اعتدال الهوية المصلى to kaga nan yace duk a cikin wannan hadisi akwai halaccin fitan mata zuwa ga sallar idi karamar sallah ko ka babbar sallah su matan nan yara ne ko kwa manya ne yawwa wanda ake kullun su ne ko wanda ba a kullun su ne har matan aure duk sai su fito yawwa sai dai kawai sai dai wanda ake ganin ko fitar fitar a lokacin ake ganin akwai fitina a ciki akwai wata illa a ciki kuma to shine na'am
حدثنا محمد بن المثنى na'am قال حدثنا ابن ابي علي عن ابن عون عن محمد قال قالت ام عدية umma iya tace cewa أمرنا أن نخرج فنخرج الهوية والأواتي yi والذوات umma ita ce an umarce mu mai umarta su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce mu da mu fito mu fito da wanda suka ma masu al'ada da wanda suka manyan mataye da wanda suka ma abota kulle duk mu fito da su قال ابن عون ibnu aunin yace أو الأواتك ذوات الحدود ko ko yace al'awatiq aw al'awatiq zawatul huduri فأما الهوية amma su wanda suke masu al'ada فيشهدن جماعة المسلمين su ودعوة halarci gurare taruka na musulmi inda ake gurare na addini duk sai su halarta ويعتذرن مصلى amma kuma su nisanci gurin sallarsu su masu su can yawwa na'am alhamdulillah